الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ونبيه ورسوله وخليله وعبيده سيدنا مولانا محمد الفاتح الهاتم على آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين حق قدر مداد العظيم الحمد لله السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته ina za a tashi a alfiya ta dan malik to bismillah ta bismillahir rahmanir rahim wa gairu ma marar sama'u adala wa fa'alatun limarratin wa fi'ilatun lihayatin kajalsa في غير ذي الثلاث بالتلمرة وشذ فيه هيئة كالهمرة تو تو أوان في إلال كما أشي دهراج ko awon fa'alalatu kamar daharajatu shi wa'annan aune-aunen guda biyu su suke zuwa a matsayin masdarin fi'ilin da yake awon fa'alala, kamar da haraja sai a ce dihirajan, ko da haraja da harajatan, ko sarhafa sirhafan, ko sarhafatan, ko baharaja baharajatan. ka sanya fa'alalatu shi ne matsarin fa'alala na ƙiyasi duk inda aka kawo ma fi'ili da yake awansa fa'alala to ka iya kawo masa masdari da fa'alalatu ko da baka ji yadda larabawa suka yi amfani da shi ba ba na farkon ba ba na farkon ba shi fi'ilalu ana tsayawa ne iyaka inda aka ji daga larabawa amma shi fa'alalatu yana iya zuwa ga ko'ina ma ko da ba a ji larabawa su amfani da shi ba to kana da dama ka kawo shi awan fi'alu shi ne mazdarin fi'ilin da yake ya zo bisa awan fa'ala kamar ƙatala a ce ƙitalan a ƙatala ƙitalan ko hasama hisaman ko raraba riraban wal mufa'ala hakanan filin da yake masa awon fa'ala a iya kawo masa masdari da awon mufa'alatu kamar ƙatala muƙatalatan ko raraba murarabatan ko jalasa mujalasatan ko khasama mukhasamatan a wato aka ce kuma idan farfi'ilin ta zamo ya ci to ba dama a kawo fi'alu a matsayin masarin sai dai a kawo mufa'alatu kamar ya sarahu mu ya saratan ko ya manahu mu ya manatan ma'anar ya manahu ya yi yarjejeniya da shi bisa cewa zai ringa masa aiki kullum ga abin da zai biya shi shine ma'anar ya wama ya wama hutu a ce dole a ce mu ya wa mata ba dama a ce yi wama tunda farfi'ilin ya ce to wannan abin da ya shuɗe a duk in ka ji masdari na fi'ilin da ba sulasi ba ya zo saɓanin abin da aka faɗa to wannan iyaka inda aka ji ne ba dama a yi ƙiyasi wato kamar fa'ala da ake cewa mai illa masdarin ake cewa taf'ila wanda asali a ce taf'ilatu kamar faɗin mawaƙi ba ta tuna zidal wa hatan ziyya asali a ce tanziyata biyasi shi da a ce tanziyata haka nan kamar hauƙala da suka ce hiƙalan haƙinsa a ce hauƙalatan hauƙalatan hauƙala ya yi rauni hauƙalatan ko kuma ta fa'ala a ce a matsarinsa ta fi'alu kamar da suke cewa ta mallaka timillaƙu a faɗin mawaƙi da ya ce wato wahubbun timin laƙun wa kubbun huwal katalu wahubbun timin laƙun timin laƙun mazdarin ta mallaka ne wanda haƙƙinsa a ce ta malluka ta malluka to a ko kamar misali kizzaba da ya zo masdarin kazzaba kazzaba asalin masdarinsa ya zo mai takzibatan ko amma aka ce kizzaba kamar na ƙur'ani wa kazzabu bi ayatina kizzaba wa fa'alatu qawan fa'alatu shi yake zuwa masdari dan ya nuna marra kamar jalasa jalasatan ya zauna zama ɗaya ko rarrabtu hurar batan na doke shi duka ɗaya ko qataltuhu qatlatan na kashe shi kisa ɗaya awan fi'ilatu ko shi ke zuwa masdari ga abin da yake nuna sifa kamar jalasa jilsatal amiri ya zauna irin zaman sarki ya zauna irin zaman sarki ko ƙa'ada ƙidatal mutakabiri ya zauna irin zaman mai girman kai ko mata mitatal jahiliyati ya mutu irin mutuwar jahiliya idan za ka kawo mara daga fi'ilin da yake ba sulasi ba to abinda za a yi sai ka ƙara mata ka ce istagafara istigifaratan ya istigifari istigifari ɗaya ko akaramtuhu ikiramatan na girmama shi girmamawa ɗaya ko da harastuhu dihirajata na gangarar da shi gangararwa guda ɗaya a kawo hai'a daga fi'ilin da ba sulasi ba ya fita daga tsari asalin hai'a wato matsarin da yake nuna sifa ana kawowa ne daga fi'ilin da yake sulasi amma a ce za a kawo daga filin da ba su lafi ba wannan ya fita daga tsari shi yasa sai a tsaya iyaka inda aka ji daga larabawa kamar misali da suke cewa ihtamaratil mar'atu khimrata ummiha mace ta lullube kanta irin yanda mahaifiyarta take rufe kanta to ihtamara fili ne wanda yake ba sulasi ba umasi ne humasi ne amma aka kawo masa hai'a aka ce himrata to wannan ya fita daga tsari daga tsari daga tsari ko a karin magana da suke cewa innal awana la tu'allamul himrata tsohuwan mace ba ita za a ce za a koya wa yanda ake lullubi ba karin magana ne suke cewa innal awana mace wadda take tsohuwa ta fara manyanta la tu'allamul khimrata ba a sanar da ita yanda ake lillibi yarinya za a ce za a koya wa yanda ake lillibi to wannan khimratu matsari ne da yake nuna hay'a gashi daga fi'ili wanda yake humasi shine itamara khitamara ko kuma da suke cewa itamar rajulu immata abihi mutum ya naɗa rawani irin yanda mahaifinsa yake naɗa rawani to shi ma dai duk wannan ya fita daga tsari ya fita daga tsari shi yasa mun gama babin masdari a nan ga tambayoyi da ya kawo a iya bin tambayoyi tunda muna da lokaci kusan minti ishirin mako tambaya ta farko take cewa mal masdarul qiyasi li kullin min fa'ala wa fa'ilan lazimaini meye masdari na kiyasi ga kowanne daga awon fa'ala da fa'ila wanda suke lazimai fa'ala in ta zamo lazima masdarinta da wani awo yake zuwa fu'ulu kamar ƙa'ada ƙu'udan ko jalasa julusa fa'ila fa wadda take lazima fa'ala kamar fariha farahan ko ɗariba ɗaraba ko jawiya jawa amma shi sai ya ƙara da cewa warrihi ma ta ƙuluhu bi amsilatin min insha'ika da abin da ka faɗa ka sa a jumla mufidiya wadda kai za ka zo da jumla to fi mai yanka su kullum min fu'ali wa fi'ali wa fa'ili akan samu masdari ya zo da awon fu'alu ina ne za a ce zuwan masdarin nan bisa awon fu'alu kiyasi ne hakanan akan samu masdari ya zo da awon fi'alu ina ne za a ce zuwan masdarin da awon fi'alu kiyasi ne hakanan akan samu masdari ya zo da awon fa'ilu ina ne za a ce zuwan masdarin da awon fa'ilu bisa kiyasi ne ina yake musulma ta ƙuri don abin da za ka faɗa ka kawo misali ina ne fu'alu yake awo ne na masdari bisa kiyasi idan fa'ala ta zamo lazima ce amma tana nuna murya to sai a kawo masdarinta a kawo masdarinta da awon fa'alu kiyasi ne kamar saraha surahan ko baka buka'an baka buka'an fi'alu fa ina ne yake kiyasi idan fa'ada ya zama tana nuna iwa ko taurin kai ko kin biyayya to sai a kawo mazarin musa fi'alu kamar aba iba'an ko sharada shiradan ko nafara nifara fa'ilu fa ina ne yake kiyasi ga sauti ko kuma tafiya ina misalin a sautin kamar sahalan farasu sahilan ko na abal gurabu da iba shi ko na murya na sairin fa rahada rahilan ko zamala zamila eh wa hada wa haidab to sai tambaya ta uku take cewa asgurul masalal qiyasiyya لأفعال صحيح العين ومؤتلها أو مؤتلها وبيما يحدث من التغيير في المؤتل ككاب الزري قياسي كفعل ديك يازو بس أوان أفعال daidai ne ingantaccen aini kama a hasana ko ko mai illa aini kama a kama a af'ala me inda yake mai ingantaccen aini me ya kiyasin masdarinsa if'ala kama asana isana ko a karama ikirama wanda yake mai illa ainifa ne ya kiyasin mazdarinsa a ce if'alatu ko kama a aqaba iqabatan ko amala imalatan ko anala inalatan to to yanzu ma aka ce anala inalatan to me ya faru anala ya bayar ina latan bayarwa to me ya faru ina latan din nan ta zo yadda take shi ne wa bayyin ma ya hadisu mina tagayiri fil mu'talli me ya faru nala ya lilu ake cewa ko ko nala ya nalu ya nalu ake cewa ko to amma yanzu in aka ce anala yunilu da aka ce ya matsarin haƙƙinsa ya zo zai zo inyalan amma sai a ga cewa ya wadda take harafin illa ta zo ta fata ga nuni wadda harafi ce ingatacce ta zo ba wasali ai kama an yi ba daidai ba sai a ɗau fata ta kan yar a mai da ita akan nunin ita kuma yar sai ta koma alifi to sai alifai biyu su haɗu to sai a mai da ɗaya daga cikin alifan ta a kai ta ƙarshe shi ne sai a ce anala inalatan ko amala ko aqama iqamata haka ne to sai tambaya ta hudu da yake cewa bayyin mawri al istishadi bima ya fi hazal babi wa mawqi'ahu min al irabi ka bayyana ina ne shahidi yake a irin wannan da za a kawo kuma ina matsayin shi shahidin daga lirabi qala ta'ala wa kazzabu bi ayatina kizzaba ina ne mahallin shahidin anan kizzaban to menene ya zo ne dan akai shaida game ya zo ne akan cewa fa'ala akan kawo wato fi'alu a matsayin masdari kuma nan kizzaban za a yi masa lirabi bisa cewa mansubi ne bisa cewa maf'uli ne mutlaqi sai tambaya ta biyu in kana tilla sai tan waye da tanfa zamu je khamidun ina ma inda gurin da aka yi shaida eh ya kasa hatan din eh sai hatan wahidata nan saboda daman masdarin meta ne a ƙarshe shi yasa da za a nuna marra sai aka kawo wahidatan shine mahallin shahida da ake so a nuna marra wanda daman saha sai hatan ake cewa mazdarin sai yana zuwa da fa'alatu ko da ba inda yake ya zo don ya nuna ramma ba am marra ba marra ba to nan da aka rufe marra sai aka ƙara wahidatan kuma yanzu sai hatan wahidatan ya za a yi masa li'irabi ya za a yi wa sai hatan wahidatan li'irabi ya za a yi wa sai hatan wahidatan li'irabi ban yadda ba ya gami aka togato shi illa wannan mulgatun ce kana ce mai rafa'anta sunata da sabci labari a nan sunan nata ya zo lamiri mustatiri in kanat hiya sai hatan ɗin ko labarin kana ne gashi nan an masa nasba da fata wahidatan ko na ati ne na sai hatan din shi yasa shi ma an masa nasba da fata ko to sai tambaya ta gaba wai qanis salatu wa ita zaka nan kuma akan me ake kawo shi ana kawo shi a matsayin shahidi a ne shafe ta da aka yi wai qamatis salati to sai tambaya ta gaba a'udhu bi rabbin nas malikin nas ilahin nas bi sharri waswasil khannas me an kawo wannan akan shaida akan me waswasi da ya zo masdarin waswasa kuma anan ma sai zama masdari ne amma an yi amfani da shi ana nufin sunan fa'ili, masdarin ya zo da ma'anar sunan fa'ili, waswasu kuma majururi ne da irafa, an rafa sharro zuwa gare shi, wa zulzulu zilzalan shadida, na mahallin shahidi a nan. Zilzalan mazdarin zalzala ya zo da fi'ilalo. wanda an ce ba shi ne ƙiyasi ba ko ƙiyasi a ce zalzalata inna zalzalata sa'ati shehun aziyu to zilzalin ɗin a nan a kan me za a yi masa lirabi za a yi masa lirabi a kan cewa mafuli ne mutlaki shadidan kuma na'atinsa ne sai wannan baitin salasatu ahbabin fa hubbun ilaqatu wa hubbun timillaqun wa hubbun huwal qatalu me shahidi a wannan bait timillaqu da yazo masarin tamallaka wanda asali za a ce tamallukan ne sai kuma ya kawo cewa bayyin bima yati ka bayyana a magana da za ta zo a ƙasa almasadir alƙiyasiyyata wa shazata waskur fi'ila kullin qawar rahima ta qul ka bayyana masdarin da yake qiyasi da kuma wanda yake ya fita daga tsari ka ambace fi'ilin kowanne kuma ka ƙara bayani na farko qash ariratu ko qusha ariratu qusha ariratu matsari ne nawa na fi'ili kashara kusharirata to me matsayin wannan masdarin kashara me awansa fa'alala a fa'alala ne fa'alala ne to menene kiyasin masdarin fa'alala fa'alalatan ko shi yasa a ce kash'ara kash'aratan amma aka ce kusharirata ya fita daga tsari namimatu masdarin me namma namimata wanda namma wane irin fi'ili ne fa'ala fa'ala ne fa'ala ne wanda kuma yake muta'addi tunda ana cewa nammal hadisa ya kai magana gaba ya yada magana fa'ala muta'addi me yake yasin a ce matsalinta ya zo fa'alu ko fa'alun iyasu masdarin mu'adda min zai salasatin kamar da madda shi yasa nan namimatu ba tsari bane ba ya zo musu tsari bane shaihuhatu daga shaha shaha ya shihu fa'ala ce wadda take lazima amma mazarin gashi ya zo a fai'ulatu shi ma ba tsari bane ko ya zama ya fita daga tsari saboda fa'ala lazima mazarinta yana zuwa da fa'ala juhudu nan kuma mazarin jahada jahada ya yi musu wanda jahada ɗinnan muta'addi ne dan ana cewa jahadahu haqqahu kaga ma ya ta daga mafulai biyu ga hu ga haqa amma nan aka kawo masa juhudu wanda juhudu awan fa'uli ne wanda shine kiyasin masdarin lazimi fa'ala wanda take lazima shi yasa wannan shazi ne sahafatu shi sahafatu masdarin me sahafa ya sauya takarda daga inda take sahafatan shi ma ya fita daga tsari a ta'adinu ta'adinu mazarin me ta'adinu mazarin me masarin me to me ma'ana addana addana ya sanya shi a matsayin ma'adini ta'adin sanya abu matsayin ma'adini da'awa mazarin me idda'a da'awa da'awa fa'ala idda'a ifta'ala haƙin idda'a in za a kawo matsalinsa yasi ya za a ce iddi'a amma aka kawo da'awa shi yasa ya fita daga tsari rahilu matsalin rahala ne ya zo kiyasi tunda rahala tafiya ce fa'ilu istiharatu istihara istiharatan ita ma wannan yasiya ce zukamu me zukamu mura zakama zukaman ita ma ta dace da kiyasi balagatu balaga balagata balaga balagata balaga fa'ala ce wadda take wata iya wata iriya muta'addiya tunda ana cewa balagal makana me ya kiyasin fa'ala muta'addiya matsarinta fa'alu amma nan bai zo da fa'alu bai zo da balagatu ashe shazi ne rudubatu radaba rudubata shi ma shazi ne tunda fa'ala ce lazima kaga a haƙin sa yazo fu'ulu a ce rudubu sawaranu sara ya motsa sawarana sawarana wato wanda yake bisa kiyasi ne masdari ne wanda yake kiyasi ko kuwa kiyasi ne saboda eh mo yana nuna wato ciruwa daga nan zuwa can ko nabahatu masdarin me foda nabuha masdarin nabuha ne fa'ula mazalinta ya zo fa'alatu ai ƙiyasi ne shi ne ƙiyasi mako a sahafatu a ashe na kuma ba dawaru wato hajijiya kujuwa tana kama shi shifa dawaru meye matsayinsa eh ba kiyasi ba ne to haka ne sujudu fa hmm? shi kiyasi ne shi sujudu tunda fa'ala ce lazima kamar ka'ada qu'udan rirwanu shi ma shazi ne ko tun daga daga rariya ne rariya haƙinsa a ce rera rera to sai tambaya ta gaba ya ce bayyana fil baitain al'atiya ne min shawahida fi hadha babi wa arib sani saniya minhuma ka bayyana cikin baitocin nan guda biyu da za su zo daga abin da yake ya zo shahidi a wannan babi maganan masdari kuma kai li'irabin baiti na biyu daga cikinsu kullama rumtu na haratan aqa'atni winiyatun la tuqilluha a asabi لم تدع سولة الحوادث مني غير أشلاء همة في ثيابي كلما رمت نهرة أقعدتني وينية لا تقلها أعصابي لا تقلها تقل تند دقا أقل نيبا دقا أقل با كما القرآن ني حتى إذا أقلت sahaban sikalan aƙallat ta ɗauka. To, a kullama runtu na haratan, duk sanda na nemi in zabura, bara dai in himma, abinda duk ya dace in yi in gana yi, to duk sanda na ce bara in haka, aƙadat ne winyatu, sai wata kasala ko nauyi la tuqilluha asabi da jijiyata ba za ta iya ɗauka ba ta sa ni in zauna. nakan yi shirin zabura nakan yi shirin cewa bara in dage duk abin da sai na yi to in tabbatar na yi ɗin to amma abin da nake fama da shi shine wata irin kasala wani irin nauyi da kasala take sawa in ji kamar ma ba zan iya ɗauka rayuwar ba lamta da sauratul hawadisi minni ba abin da tun ban abubuwa da ke faruwa na yau da gobe suka bare gare ni gaira a shila'a sai ko wasu guntattakin gabobi a himmatin gaira a shila'a himmatin sai ko gaira a shila'i himmatin sai ko wasu guntattakin himma fi siyabi da ke tufafi na ni kam nakan yi niyya ta bara in katsa abu mai kyau amma kuma ina kafin yi rayuwa da ta guntu guntu da wannan niyyatawa shi yasa sai dai wannan guntun guntun himma kawai rayuwa take bari a cikin tufafina a nan baitocin guda biyu ina shahidai kullama rumtu naharatan naharatan shahidi ne ana nufin zabura ko da sau ɗaya duk sanan nemi in zabura ko da sau ɗaya nan kuma winiyatun winiyatun shi ma masdari ne wanda yake wato ya zo don ya nuna marra shi yasa aka sa ta a ƙarshe lamta da saulatu sala saulatan sala saulatan saulatu ɗin wato a matsari ne asala daga sala saulatan shi yasa wanda yake ya zo da awon fa'alatu irin timban abubuwan da ke faruwa yau da gobe ba su bar kome ba gare ni gaira a shila'i himmat sai ko su ‘yan guntattakin himma fi siyabi a cikin tufafi na a nan dai za a ga cewa shahidan shine naharatan da winiyatan da saulatu su ne shahidan a nan to a kuma kwana a nan tamrini na bakwai mimma tusabu smal marratu wal hay'ati to Allah ya nuna mana rana ita sai a karasa na shi ma sama'i ne da ake cewa wa ake kawo awon fi ko kamar mara mira an ko ake ƙara ma'awan fi'ilatu ake cewa mara miryatan to duk wa'annan sama'iye ne in ba inda aka ji laraba sun amfani da su ba ba daidai ba ne wani ya bigi kirji ya ce zai amfani da su to alhamdulillah na'am eh shi ma haka ake faɗa illa iyaka wasu suka ce ba a ce hauƙala ba a shi na la haula wala quwwata sai dai a ce haƙawala haƙawala amma dai da yawa hauƙala ɗin ake cewa na faɗin la haula wala quwwata hauƙala ya ce la haula wala quwwata na kuma hauƙala ya yi rauni ya qaumi kad hauqaltu aw da nautu wa shawhi qalir rijalil mautu to yanda siyaƙin magana ya zo shi ke sawa a gane yawwa wanda kuma daman ma'aika ga ba kawai ta nan ba ta wasu wuraren ma za a kai ga ganowa yawwa yanzu idan a fili ne sulasi kaga shi ne aka ce ana iya kawo masa a hai'a ko aka ce a iya kawo masa hai'a amma in ba wanda yake sulasi ba ne tun ana so a kawo marra shi kuma za a kawo tane za a ce tane fi gani salasi bital marra wannan kuma hai'a aka ce a sulasi ne take zuwa in kaga hai'a ta zo ba a sulasi ba to abu ne wanda yake ya fita daga tsari wa shazza fihi hai'atun kal khimra to ta alhamdulillah اللهم صل على المستقيم الجلال العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين walhamdulillahi rabbil wa karanta fatiha daya salatul fatiha uku